بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi wadda ita ce amin safiyar litinin takwas ga watan zulka'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1441 wanda ya daidai da ranar 29 ga watan Jun shekarar miladiya ta 2020 ba wannan shine darasi na biyar cikin jeren giyar darussa masu taken ladubban ilimi karkashin littafin tadhkiratu sami' wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim na al'imamul qadi badruddin muhammad bin ibrahim bin sa'adillah ibn jama'a alkinani allah ubangiji ya gafarta masa wannan malami ya rusu ne a shekara ta 733 bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a darasin da ya gabata mun fara bayyana abubuwan da malam ya kawo karkashin faslin da ya kira da suna الباب الأول في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعليمه to kafin mu wuce ina so na yi mana ta'aliki guda biyu akan karatun da muka yi a baya din na farko game da ya kawo aya da take nuna zuwa ga falalar malanta da malamai da ilimi farin Allah fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamu wanda wannan aya tana nuni zuwa ga falalar ilimi din to a wurin sai nake ambatan cewa siyakin waɗannan ayoyi yana nuni zuwa ga cewa ana magana ne da malamai masana a taura malaman ahal kitabi wanda suke da alkutubul madiya domin Allah cewa yi wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi mazowa littafi idan ba ku sani ba ku tambayi ma'abota kaga Allah ya ce ma arsalna min qablika illa rijalan ba mu saukar da wani a gabaninka ba sai dai mazaje babu wanda muka aiko a gabaninka in banda mazaje ire-irenka wato tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne kuma an yi manzanni gabanin shi wa ma arsalna qablaka wani warji illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu nan kuma ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu ibn kafirin da ya tabbatar da wannan tafsirin da yake cewa wannan aya ta zo ne dan bayani akan cewa Allah subhanahu ta'ala ya aiko manzanni kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shi da haka shine a tambayi masana da tattafan at-taura da injila da makamantansu idan ku mutanen maka kun kare ta tunda ba a taba aiko muku da manzo ba to ku tambaye waɗancan kuma ai dama kuna tambaye su kuna tambaye su akan abubuwa waɗanda ba ku sani ba wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhi dan haka azzikir anan shine abinda ake so a koma zuwa gare shi na da tattafan da suka gabata wato ilimi kenan a kowane zamani yana da muhimmanci kuma masu ilimi su ne suke tantance abu duk in yazo sabo ne ko an saba da shi to can kuma da ya kawo waccan magana da ya sharhi akan cewa mala'iku suna yi ma suna yi wa mutane malamai cikin mutane addu'a akwai shi al'allama Muhammad ibn Salih al-Usaini hafizahullahu wa ra'a a cikin ta'alikin da ya wannan littafi wanda shi ne hakikin ma ya ba da labari a cikin bugun da aka littafin daga baya wato shi muhammad mahadi al-ajiz ya ba da labari ya ce duka wannan ta'alikat din da malamin ya yi a cikin durus din shi ya biya biya biya kwakwafe su kuma ya gyara su ya zuba su a cikin hamish sai ya kai wa malamin malamin kuma ya gani ya sa albarkatu daga ciki zaka ga yana kawo ta'aliki in ya gama sai ya saka fadu wato magana al-ufaini ce to ga shi a wannan bugun ya yi irin wannan haka daga shafi na 35 inda yake cewa qauluhu wa innahu la yunafasu wa innahu la yunafasu kuma ana yin jayayya ana munafasa wato tsakankanin halittu wajen yima bayan Allah masu ilimi addu'a yace hadhihi al-munafasatu laysat ala ma atlaqa al-musannif rahimahullah wannan munafasa ba ta kasancewa kamar yadda shi malamin ya sake ta fa illal munafasata innama takunu fi shay'in a'azza min ghairi ana yin munafasa ne akan abin da ana yin wato gogoriyo ne akan abin da yafi sauran daraja walaysa du'a'ur rajuli salih kadhalika addu'an wani bawa na kirki da zai maka ba abin gogoriyo bane da za a ce kowa ya zo yana gogoriyan ne mu haka bal azzu minhu du'a'ur rajuli nafsi abin da ya haka shine mutum ya kanshi addu'a galibi zaka ga musamman yan uwanmu ɗalibai malamai da kuma iyayenmu mata suna yawan roƙon cewa a musu addu'a ai musu addu'a mutane sun mai da wannan ya zama wata dandana kowa zai ci don Allah malam ai mana addu'a akramakallahu muna baran addu'a to abu ne mai kyau amma ya kamata mutane kullum mu gane cewa mu yi addu'an nan da kanmu shine akan gaba domin ibada ce da Allah yake bautar da mu da ita fa inna du'a ar-rajuli li nafsihi akmala akmalu min iltimasi du'a'i min rajulin salihin ka dinga yi wa kanka addu'a ki dinga yi wa kanki addu'a yake yar uwa to ya fi fiye da ka dinga neman addu'an wani mutum mai nagarta wali hadha kana akabiru ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam ka abi bakr wa umar wa usman wa ali radiyallahu anhum la yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ad-du'a lahum dan haka zaka ga cewa manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su Abu Bakr da su Umar da su Uthman da su Ali radiyallahu anhum ajma'i ba su kasance suna roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu addu'a ba kama zakara zalika Abu al-Abbas ibn Taymiyyah kamar da ibn Taymiyyah ya ambata Allah ya ƙara mishi rahama fil qa'idatul jalila a cikin tabin shi qa'idatul jalila fi tawassuli wal wasila fal halul kummal al kummali hiya an yadda uwal insanu an yadda uwal insanu nafsi hali na kamala shine mutum yawa kanshi addu'a wa ala hadha jara amalu salafi as-salih rahimahumullah haka kuma wannan ya gudana a bisa aikin magabata dan haka a tsokacin shine mu saba da yiwa kanmu addu'a da nacewa da ci gaba da yi babu tsayawa babu kakkautawa laila naharin wannan shine ibada fiye da ka ce wani ya maka addu'a duk da ya halasta din fa amma kar kai kai kullun ka ce amma addu'a kuma ka koma ka shantake wasu ma sun mai da abin sana'a akwai masu sana'an addu'a wanda suke an san kuɗi suna yin sauka suna karanta hurdoji ko a ce an ba shi za a yi mishi la haula kafa dubu ko salati kafa dubu da ɗari uku ko za a yi istighfari kafa dubu talatin duk wannan ba salo ne na na ainihin wato hanyar magabata ba wajen roƙon Allah ba salo bane kuma ko da fa an ga buƙatar ta biya wannan bai nufin wai addu'a ce ta karbo hala dai akwai wani ibtila'i ko wata kaddara ta riga shi Allah shi kyauta to zamu tashi inda mala yake cewa wa anhu ma ubidallahu bi shay'in afdala min fiqhin fi dinin wala fiqhun wala wala faqihun wahidun ashaddu ala shaytan min alf abil yace wa anhu daga dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-Imam darimi ya fitar amin al-Imam Ad-Darqutni Abu al-Qasim Ad-Darqutni ya fitar a cikin sunan dinsa sorry abul hasan dara kutini da kuma abul qasim tabarani a cikin al-mu'jam al-awsaq da wasansu daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yadda zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam al-hayfani a cikin malma'u zawaid ya ce a cikin wannan isnadi akwai yazid bin iyad wanda kazzabun ne malama hadisi sun karyata shi al-imam abubakar al-baihaqi a cikin shu'ab al-iman shi ma cikin mujalladi na uku ya ruwaito hashiki wal mahfuz hadha min kauli zuhuri wannan zance da aka sani shine magana zuhuri ce ba maganar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam abinda magana ke cewa shine babu wani abu da za a bauta wa Allah fiye da fahimtar addini babu wata ibada da ta kai fahimtar addini kuma malami masanin addini kwaya daya ya fi tsanani ya fi ba shedan wahala fiye da fiye da masu bauta Allah guda dubu za ga wannan wannan wannan labari wannan kisa ta shahara sosai a bakin mutane musamman masu wa'azin turmi zaka ga suna ƙara mata ruwa suna ƙara mata gishiri amma dai bata inganta daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama ba wa anhu har ila yau dai daga shi din daga shi annabi sallallahu alaihi sallama yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalina wa intihal al-mubtilina daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama yake cewa yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin wanda za su ɗauki wannan ilimi min kulli khalafin daga kowace al'umma ko daga kowane ji na al'umma ruluhu su ne mutanen kirkin cikin wannan zamani wato kowane zamani idan ya zo mutanen kirkin su ne za su zama suna rike da shi wannan ilimi din na alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a hannunsu za a ji a hannunsu za a gani wannan a hadisi ya zo duk da yake ya shahara shi ma amma dai akwai maganganu da yawa da aka yi a kansa a babbar hanyarsa da aka samu mafi inganci shine daga ainihin wato cewa mursali ne shi ma na abin nan abin nan ibrahim ibn abdurrahman al-udri shine ya ainihin kawo shi da isnadi yadda yake mursali ibn abi hatim a cikin aljarhu wa ta'dil ibn ali a cikin kamil bayhaqi a cikin asnan al-kabir mujalladi na goma al-imam ahmad ya sahaha cewa hadisin mawqufi ne ya kamar da khallal ya nakaltu da gare shi a cikin littafin sharafu ashabil hadith na al-imam al-hafiz abu bakr al-khatib al-baghdadi haka al-iraqi a cikin at-taqyid wal-ibah ya bayyana cewa an rawaito hadisin nan ta hanyoyi da dama daga sahabbai daban-daban aliyu da ibn umar da abu huraira da abdullahi dan amr dan as da jabir dan samura yace kulluha ba'ifatun la tasbu la yathbutu minha la yathbutu minha shay'un yace dukkanin su masu rauni ne babu abin da ya inganta wa laysa fiha shay'un yuqawwi al-mursal al-madhkur babu wani abu a ciki da zai kara ma wancan mursalin karfi haka magana ce take ma'anarta tabbatacciya ce amma isnadinta ba shi da inganci duk da shahararsa wannan abin da malam ya ta yi a nan na kawo hadisai waɗanda suke ba su inganta ba malamai suna ganin abin aibantawa ne fil jumla idan mutum ya kasance a littafinsa ya ta kawo hadisai masu rauni ba ko dai ba tare da bayani ba ko kuma wato ba tare da ya kawo hadisai ingantattu waɗanda su ne asali ba to alhamdulillah ya kawo hadisai ingantattu wanda su ne asali su ne madogara waɗannan masu raunin suna shigewa ƙarƙashin waɗancan ne to khalaf anan abin da ake nufi da khalaf shine g generation al'umma uduluhu a'dalun nas mutane mafiya kirki a kowace al'umma su ne malaman al'umma sannan ya bayyana ayyuka guda uku da malamai suke na farko shine yanfuna anhu taharifal ghalina za su dinga karkade ma wannan ilimi taharif karkacewa wuce iyaka na alghalin na waɗanda suke wato masu wuce makaɗi da rawa masu tsanani kenan wanti halal mubtilin da kuma barna barna na ainihin ahlul batil da kuma shine na biyu kenan sannan ta'wilul jahilin da kuma fassarar jahilai abubuwa guda uku tsaida hannun wanda suke wuce iyaka gyara waɗanda suke kawo barna da ilmantar da jahilai wannan duka shine aikin ainihin wato malamai Allah ya saka musu alkhairi وفي حديث أو الحديث كما يشفع يوم القيامة يوم القيامة ثلاثة رانا القيامة متن أكون إذا سيتشتو الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء annabawa su ne a kan gaba wajen ceto sannan sai malamai sannan kuma sai shahidai wannan shi ma al'imamu ibn maja ya fitar da shi a cikin littafin sa a sunan da ibn adiyin al-jurjani a cikin al-kamil da al-uqaili a cikin addu'a fa'ul kabir a cikin mujalladinsa na uku kenan sai dai a cikin isnadinsa akwai wani mutum mai suna ambasa ibnu abdurrahman wanda malamai suka ce maturuki ne wani jikan gidan sa'id ibn al-as sabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ambasa yana da hadisi a cikin sunan tirmidhi da da ibnu majah amma abu hatim ya ce kana yabul hadith da haka shaykh al-albani a cikin az-da'ifa lamba hadisi na 1978 shi ma ya tabbatar da cewa wannan hadisi ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske ko kuma ma maudu'i ne amma ceton da malamai zai za su yi ya shiga cikin jumlar ceto da muminai za su yi muminai mabambanta za su yi ceto ranar alkiyama Allah zai ba su falalar su ceto wanda Allah ya so ya ba shi akwai mala'iku za su yi annabawa za su yi ya'ya za su yi ma iyayensu malamai za su yi muminai shahidai qur'ani zai yi bakara za ta yi suna nan da yawa azumi da sauransu to duk waɗannan suna cikin jumlar abin da Allah zai sa su samu ceton sauran bayi insha Allah warwiya kuma an rawaito cewa al'ulama yawm al-qiyamati ala manabira min nurin malamai a ranar alkiyama suna kan wasu manabira wasu mumbarori min nurin dandamali wanda yake an gina shi daga haske wani mahadisi ne na ƙarya a cikin isnadin sa akwai wani mutum mai suna Ismail ibn Yahya ibn Ubaidillah al-kufi wanda shi ma yana da hadisi a cikin tirmidhi al-imamu ibnu hibbana da yazo magana a kansa yake cewa la tahillu riwayatu anhu baya halatta ai riwaya daga gare shi zaka shi ma wannan matacce ba shi da asali ibn al-jawzi a cikin al-mawdu'at al-kubra ya kawo shi haka al-imam az-zahabi a cikin talkhisin da ya mata da kuma littafin sa ne suna talkhisul wahiyat na al-ilal al-wahiya kenan ونقل القاضي حسين بن محمد رحمه الله في أول تعليقته الإمام القاضي أبو علي حسين بن محمد بن أحمد المر وروزي wanda ya rasu shekara ta ɗari hudu da sittin da biyu a cikin littafin wanda ya ta'aliki ya ta'aliki abin nan yana da wani tafi wanda ya ta'aliki a kai kamar yadda nawawi yake faɗa yake cewa a cikin ta'alikin na akwai fa'idoji masu yawa kamar yadda yake cikin littafin wato tahzibul asma'i wal lughat na al-imam an-nawawi din to wannan malami a cikin ta'liqin nan nasa yake cewa annahu yadda abin yake ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala an ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahabba al-ulama'a lam yuktab alaihi lam tuktab alaihi khati'atun ayyam hayatihi duk wanda ke kaunar malamai ranar alkiyama a nan duniya ba za a taɓa rubuta mashi zunubin wani laifi na shi ba wannan hadisi ne daga ji wanda ya sa abin da ake kira da suna hadisi da ya ji wannan zai ji ɗanɗanon rauni a tare da shi ta haka limamu zahabi a cikin tarhisul wahiyat yake cewa hadisi ne na ƙarya kuma ana zargin wani mutum mai suna abdurrahman ibnu muhammad al-balhi wani malami mai kera hadisan ƙarya shi ake zargi da kera wannan hadisan allah shi kyauta duba lissafin ibnu abin da lissafin tanzihu shari'atul marfu'a anil akhbari ash-shani'atul mawdu'a ya tattauna akan wannan warwiya kala sannan sai ce warwiya anhu an ruwaito da gare shi sallallahu alaihi wasallam annahu kala cewa annabi ya ce man akrama aliman wanda ya girmama wani malami fa ka annama akrama saba'ina nabiyyan ɗaya yake da a ce ya girmama manzanni guda saba'in wa man akrama muta'alliman wanda ya girmama ɗalibi fa ka annama akrama saba'ina shahidan kamar ya girmama shahidai guda saba'in wannan ma bangare ne na wancan hadisin da ya gabata dukkan nishi mai rauni ne wa kala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla khalfa alimin wanda ya salla a bayan malami fa ka annama salla khalfa nabiyyin kamar yayi salla a bayan annabi wa man salla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu wanda ya salla a bayan annabi shi ma an gafarta mishi wannan ma bai da asali karanta littafin al-fawaid al-majmu'a fil hadith al-mawdu'a na shaukani da asisma da'ifa lamba hadisi na 573 sai malam ya ce wani kala a sharamsahi al-maliki wani malami sa abdullahi ibn abdurrahman ibn sharamsahi ba maliki ne sharamsa wani gari ne a ƙasar misra kamar yadda ya kutu yake faɗa alhamawi kenan wani malami ya da tarjama a cikin tafin addibadul muzahab fi ma'rifati a ayanil mazhab na ibn farhun rahimahullah shi wannan malami ya rasu shekara ta ɗari shida da sittin daidai shi wannan asharam sahi din fi awwali kitabihi a littafinsa farko littafinsa mai suna nazamu durar fi ikhtisarul mudawwana eh littafi ne da yi shi dan takaita littafin mudawwana yace a ciki an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ce annabi ya ce man azzama alima fa inna ma yu'azzimu Allah ta'ala wanda ya girmama malami to Allah yake girmamawa wa man tahawana bil alimi fa ka'annama fa inna ma zalika istighfafun billahi ta'ala wa bi rasulihi wanda ya wulakanta malami to kamar yana wulakanta Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma hadisi babu shi a cikin littafin musulunci masu kawo hadisai na kwarai sai dai an lissafa shi a cikin hadisan ƙarya kamar yadda yake cikin kashful khafa na al-ijluni waɗannan duka hadisai da ya kawo mafi yawan su ba su inganta ba kamar yadda muka ji kamar yadda na faɗa a wancan darasi ɗalibai yan uwana a koma littafin miftahu darus sa'ada mujalladi na farko ibnu qayyim al-jawziya yayi maganganu gamsassu game da falala ta ilimi ya fitar da su sun fita ya fita fuska 150 da wani abu inda ya fitar da falalar ilimi da haka a koma can wa qala ali radiyallahu anhu sayyidina ali Allah ya kara masa yadda yana cewa kafa bil ilmi sharafan an yadda iyahu man la yuhsinuhu ya ishe ilimi falala a ce wanda bai iya ba ma yana da'awar ilimi wa ya fara idza nusiba ilayhi kuma yana farin cikin aka ce mashi alga ta mala sai ya ji dadi ko da shi ba malami bane in an ce ya sunan ka ce sunana malam ka biyu saboda kowa yana so a ce mashi shi malami in ka kira sunan shi baka ce mashi malam ba sai yanzu ko dan malam din mata ba washi ba za a ce mu ba wato kowa yana so a danganta shi ga ilimi ko da yaya ne wa kafa bil jahli zamman an yatabarra'a minhu man huwa fi sannan ya ishi zalunci ya ishi kuma jahilci matsala a ce hata jahilai ba su so a ce musu jahili wato kalmar jahili zagi ce ko da ga jahilin aka faɗe ta yayin da misali kuma aka ce mutum talaka bai da kuɗi bai jin haushi an ce mai talaka ba zai ji haushi ba amma na ce mai jahili ce ka jahili bai ce ni zai ce wa jahili kuma kula da gaske jahilin ne kaga fitiran mutane ta ginu akan kaunar ilimi da kiyayya da jahilci fitiran mutane ta ginu akan shi mutane kullum suke da wani curiosity na son sanin sabon abu ta tsallo ilal ma'arifa dan adam duka yana da wannan tun daga jinjiri har tsoho yana da tsallo ilal ma'arifa wa zammil jahal Allah ya halicci yan adam a haka al-imam an-nawawi ya ambaci wannan magana a cikin muqaddimar majmu' sharh muhazzab duk da ita ma ba ta da isnadi zuwa ga sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu wa qala ba'd as-salafi malan yace wani sashi na cikin magabata suna cewa wannan sashin cikin magabata din kamar yadda aka bayyana wani mutum ne mai suna abul hasan ibnu khandak a littafin shi a littafin al-imamu al-imamu al خطيب البغدادي كتاب الزهد يا كاونا مغانا cewa khairul mawahib al-aql wa sharrul masa'ib al-jahl khairul mawahib mafi falalan darajoji da Allah zai ba mutum a cikin dukkan daraja da Allah yake bayarwa ma'ana ko a ce karfi ko mulki ko kyan halitta ko iya magana ko farin jini duk wani daraja da ake bara a duniya din nan babu abin da ya kai hankali wa sharrul masa'ib mafi sharrin masibu da Allah zai jarabci mutum da ita aljahalu shine jahilci ma'ana da cuta da talauci da ninkufarci da bakin rai da bakin jini da rashin arziki duk wata musiba da ake iya jarabtan bil adama da ita a duniyan nan da gobara da sata da kidnapping to da ka ce an jarabci mutum da musiba ta jahilci ba Allah ka tsare mu wa qala abu muslim al-khawlani abu muslim yake cewa al-ulama'u fil ardi mithlu an-nujumi fis sama' malamai a duniya sun yi kama da taurari a sama iza badatin linnasu ta biha idan taurari suka fito sai mutane su shiryatu da su to haka mutane haka haka malamai ma wa iza khafiyat alaihim tahayyaru idan kuma taurari suka bace musu haka idan malamai suka bace musu sai su shiga cikin dimuwa malam usaini ya tsara waccan magana khairul mawahibil aqalu a cikin waka da yake cewa khairul mawahibil aqalu wa ma musibatun a'zamu min jahlin ghama yace mafi alherin darajoji shine hankali wa ma musibatun a'zamu min jahlin ghama babu musibar ta kai jahilci idan ya diska ke mutum wannan magana ta Abu Muslim Khawlani Ibn Qayyim da Ibn Rajab bayan shi Allah gafarta musu sun yi kokarin fitar da menene wajihin kwatanci tsakanin taurari da mutane ta fuska uku na farko taurari su ne zinatu sama kamar da ƙurani ya ambata su ne kwalliyar sama to haka su kuma mutane malamai su ne zinatul ard su ne kwalliya ga ƙasa duk daren da yake da taurari zaka ga yayi kyau yayi haske yayi ban sha'awa to haka ma kuma gari ko zamani ko wurin da ke da malamai sai ka da shi ma ya yi kyau ya yi haske ya yi ban sha'awa fuska ta biyu shine mutane suna suna suna shiryatuwa da taurari wa alamatu bin najmi hum yahtadun kamar da qur'ani ya bayyana can can wala kaza yana sama duniya bi masabiha shine wanta na farko to to to nan kuma wa bin najmi hum yahtadun mutane suna shiryatuwa su gane hanya da taurari ta kuma suke shiryatuwa su gane gaskiya da malamai wannan shine fuska ta biyu ta kwatancin fuska ta uku shine abin nan rujuman lishayatin ana Allah yana amfani da taurari ya jefi shaidanu ya hana su sata ji to haka Allah yake amfani da malamai ya jefi shaidanun mutane su hana su kawo barna wannan na uku shine ma suka ce shine alfanu mafi girma da malamai suke wanda in babu su za a halaka za a shaidanu za su samu za su samu za su samu free field wanda za su yi dabdala su iyakar ransu wa qala abul aswad ad-du'ali abul aswad ad-du'ali sahibin sayyidina ali Allah ya gafarta mishi Allah ya kara sayyidina radda yace laysa shay'un a'azza min al-ilm babu abin da ya kai darajar ilimi wal muluku hukamun 'ala an-nas su malamai suna zama sarakuna suna zama hukamun masu hukunci 'ala an-nas wal ulama su kuma malamai hukamun alal muluki su kuma malamai su ne masu hukunci akan mutane to nan hukunci na tasarrufi na hakika yana hannun sarakuna ko kuma wato akwai tasarrufun haqiqi wannan shi yake kuma zuwa ga sarakuna ko kuma tasarrufu isharatin wa ra'ayin shi kuma wannan shike kuma hannun malamai malamai suna da hukunci na ba da shawara da faɗar ra'ayinsu da faɗan karatunsu su kuma sarakuna da suna da shugabanci na gudanarwa abinda mutane suke tsammani a yanzu na cewa suna neman dole malamai sai sun ɗauki kamar su ne shugabanni su ɗauki alhakin yi wa mutane shugabanci wannan ya saba wa abin da aka sani a cikin tafarkin magabata a yi ta damun malamai ana fitina su akan cewa ko da ya ce su fito su yi magana ko su fito su ba da oda a yi kaza ko su fito su shiga siyasa duk wannan ya saba abin da tafarkin magabata yake ku ji abin da ce jama'a ya saba abin tafarkin magabata yake amma da ga mutane suna yayin wannan tafarkin cewa dole malamai su shiga su yi uwa su yi makarɗiya su yi gogoyo ko su da masu mulki wannan ba daidai ba ne eh haka abinda Allah ya ba malamai shine wato wannan a tasarruf na ishara na na shawara da ra'ayi su kuma sarakuna Allah ya ba su tasarrufi na mulki kamar yadda yake Allah ya raba ya raba bai wasa gadde su wa qala wahab idan aka ce wahab inda al-itlaq a cikin magabata ana nufin wahab ibn munabbih as-sanani wani tabi'i din nan daga cikin masu zurfin ilimi tun yana addinin kiristanci haibu ya musulunta da aka ya san ilimi ya san isra'iliya a sahabai ma akwai ɗalibansa ya rasu shika ta ɗari da goma kamar yadda tarzama suke cikin sero alamin nubala a cikin mujallabi na hudu to wahabu yana cewa ya ta sha'abu min ilimi a sharafu ya ce a daga jikin ilimi ake samun a sharaf ɗaukaka wayin kana sahibuhu da niyan ko da asalin mutumin da ke da ilimin da ba shi da wata daraja wal izzu ana samun kuma al izza wa in kana mahinan ko da da mutum yana da wato bai da daraja wal qurbu yana samun kusanci da manya ya zama babba wa in kana qasiyan ko da da manisanci ne wal gina ilimi yana kawo wadata wa in kana faqiran ko da ma abocin shi talaka ne wal mahaba yana kawo kwarjini wa in kana wabi'an ko da ya kasance wanda ba kowan kowa ba waɗannan suna daga cikin by product wato ribar kafa da ake samu a ilimi amma idan ya zama don ilimi don waɗannan mutum ya ilimi fa bi isa matsalaba to Allah wadarai da neman ilimi da waɗannan kar ya zama su ne manufarka neman daraja neman ɗaukaka neman kusanci neman wadata neman kwarjini ko wani abu makamanta haka daga cikin abubuwan duniya kar ka sake zama dan su kake neman ilimin addini a ka nemi ilimin addini dan neman yarda Allah waɗannan din suna iya samuwa a matsayin wato ribar kafa ne eh ribar kafa ne suke iya samuwa amma ba su ba yana nufin wai su ne abin nema ba wa an mu'adh daga mu'adh radiyallahu anhu yace ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasana haka aka buga shi anan da wannan da da da da da wannan hasana amma khashiya ne khashiya ta'allamul ilma ku nemi ilimi ayi tasfifi ne fa inna ta'allumahu domin koyansa khashiya tsoron Allah ne wa talabuhu neman sa ibada bauta Allah ne wa muzakaratuhu muzakara ilimi maimaita shi wato revision tasbihun nafila ne wal bahthu anhu jihadun bincike game da ilimi jihadi ne wa badluhu qurba ya da ilimi neman kusanci ne ga Allah wa ta'limuhu man la ya'lamuhu sadaqa koya wanda bai sani ba sadaka ce wannan yana cikin littafin hilatul auliya ta abu nu'aymin a cikin mujalladi na daya haka na ibnu abdul barri an-namari ya ruwaito wannan magana a cikin littafin shi jami'u bayani da ilmi wa fadli sai dai isnadin baya inganta zuwa ga shi wannan sahabi mu'adh dan jabal radiyallahu anhu wa qala al-fudayl ibn iyad fudayl ibn iyad babban malami din nan mai bauta Allah da iya wa'azi yake cewa alimun mu'allimun yud'a kabiran fi malakutis sama malami wanda yake mai karantarwa yana da girma ana kiran ana zuguguta girman shi fi malakutis sama'i a duniyar sama a wurin a can sama ana girmama darajar malami wanda yake mai karantar da ainihin wato ilimi din to za mu saurara anan sai Allah ya hada mu a darasi na gaba sai mu tashi da yake cewa qala sufyan ibn uyayna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah